لله المستوجب لصفات المدح والكمال والمستحق للحمد على كل حال لا يحصي أحد ثناء عليه بل هو سبحانه كما أثنى على نفسه بأكمل الثناء وأحسن المقال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هدي به الناس من الضلال ووضع عنهم الآثار والأغلال فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون إن من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عباده نعمة الأولاد فهم إذا صلحوا عمل صالح يستمر للأبوين حتى بعد موتهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ومع صلاحهم ينال الأبوان بر برهم وطاعتهم ونفعهم وهكذا تكون نعمة الأولاد تعود على الأبوين بالخير في الدنيا والآخرة وهم زينة الحياة الدنيا لقوله تبارك وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا إخوة الإيمان جاء الوجوب وقاية الأولاد من النار من الملك, من الملك الجبار وأن يبعدهم المسؤول عنهم عن كل طريق بوصول إلى جهنم لقوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه علموهم وأدبوهم عباد الله جاء البيان من رسول رب العالمين بأن المرء يسأل عن رئيته يوم الدين فبأي شيء يجيب من من ضيع أولاده وبماذا سينطلق من خان الأمانة فتربية الأولاد ورعايتهم مسؤولية قد يتسبب إهمالها وعدم خطف وعدم حفظها في مسير مؤلم ينتظر الوالدين فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وفي حديث آخر يقول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته عباد الله إن صلاح الأب في نفسه له أثر عظيم في صلاح الأبناء قال تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا في هذه الآية تهديد بضياء الأولاد إن فقدوا تقوى الله تعالى وإشارة إلى أن تقوى الأصول تحفظ الفروع قال تعالى وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا ففي الآية دلالة على أن صلاح الآباء يفيد العناية بالأبناء قال ابن عباس رضي الله عنهما حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر, ولم يذكر لهما صلاح ويقول الإمام العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه أيها الإخوة المؤمنين جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو عقوق ولده فدعا عمر بالولد ووبخه وناصحه فقال الولد لا تعجل يا أمير المؤمنين أليس لي حق علي أبي كما له حق علي أليس لي حق على أبي كما له حق علي قال بلى قال فما حقي عليه قال أن يحسن الاختيار أمك ويسميك اسما حسنا ويحفظك القرآن قال الولد فإن أبي لم يفعل شيئا من ذلك أما أمي فهي أمة خرقاء اشتراها بدرهمين فولدتني فسماني جعلا ولم يحفظني من القرآن آية فقال أمر للأب اخرج فقد سبقك ولدك إلى العقوق تعاطيتما ثوب العقوق كلاهما أب غير بر وابنه غير واصل قال عمر بن ذر الحمداني لأبيه يعاتبه يا أبت إن عظيم حقك علي لا يذهب صغير حقي عليك والذي تمت به إلي أمت بمثله إليك ولست أرعم أنا سواء ولكنني أقول لا يحل الاعتداء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آمنا في أوطاننا ومن أرادنا وأراد ديننا بكيد فرد كيده عليه يا رب العالمين اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الحمد لله godiya maras ƙididdiga su ƙara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine wanda ya fi cancanta a gode masa ta fiskoki mabambanta sakamakon cikan kamalarsa wanda shine wanda ya fi cancanta a gode masa a kowane hali bayi suka tsinci kansu a ciki babu wani cikin halittun Allah tabaraka wata'ala da yake iya kyautata lafuza wajen yabawa Allah tabaraka wata'ala sama da kamar irin yadda shi kansa Allah mai girma da ɗaukaka ya yabi kansa da kalmomi da suka fi dacewa ina mai shaidawa lalle babu abun bautawa bisa cancanta sai shi Allah tabaraka wata'ala shi kadai yake bashi da abokin tarayya tare da shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzan Allah ne da shiriyarsa al'umma baki daya ta kubuta barin bata zuwa ga abin da ya shafi shiriya bai bar duniya ba face al'umma tana mai haske albarkan abin da ya zo da shi na sako tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gare shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka biye masa da kyautatawa har zuwa ranar kiyama baya ga haka ya ku ƴan uwa masu albarka mu ji tsoron Allah a matsayin mu na musulmai mu ƙara kiyaye dokokin Allah kuma mu sani daga manyan ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala yake ni'imta bayinsa da shi a wannan rayuwa ta duniya akwai samun arzikin nagartattun ƴaƴa da suke zama sanyin ido wa iyayensu lalle haƙiƙa su wa'annan ƴaƴa idan suka zama nagartattu suka yi aiki na ƙwarai aiki na ƙwaransu ya ci gaba da wanzuwa a bayan ƙasa alkhairin yana komawa zuwa ga iyayen da suka yi haihuwa ko da bayan su wa'annan iyaye sun bar duniya manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa idan ɗan adam ya faɗi ya mutu ya bar duniya babu wani kaso ko sanadi ko sababin wani abu da zai iya zuwa gare shi na lada sai ɗayan abu uku daga cikin abin da annabi ya ambata ya zama na akwai sadaka mai gudana wacce ko bayan bayanan ladan zai rika zuwa gare shi ko ya zama da wani abin da ya karantar na ilimi mai amfani ta duniya ko kuma uwa uba ta lahira in aka amfana da abin da ya koyar ko aka tuna ko aka tunatar zai zama ne yana da wani abu na lada kan abin da ya ilmantar ko ko ya zama uwa uba muhalli shahid dan da aka ce an haife shi an dace kuma ya zama nagartacce wanda yake tuna da mahaifin da ya yi sanadin zuwansa duniya yake masa addu'a to wannan su ne kaɗai hanyoyi guda uku da idan bawa ya bar duniya lada yake iya zuwa gare shi ya riske shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata lalle haƙiƙa ya ku ‘yan uwa yana daga abin da ake kwaɗayi nagartuwan wa'yannan yara idan suka zama mutanen ƙwarai to komawan alkhairin yana komawa zuwa ga iyayensu da suka yi musu tarbiyya sannan idan suka zama sun yi biyayya dukkan abin da ake samu kan yin biyayya wa Allah tabaraka wa ta'ala in daga wajen iyayensu suka koya ladan yana komawa kuma zuwa ga iyayen inda wani amfanin da al'umma take yi game da wayannan yaya bayan iyayensu sun bar duniya ni'iman hakan yana komawa zuwa ga iyayen da wannan ne ya ku ƴan uwa muke cewa ni'iman yaya yana komawa ne ƙarshen al'amari zuwa ga iyayen da suka tarbiyyance su kan alkhairi alherin yakan same su a duniya da kuma lahira wayannan ƴaƴa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace da su ake kawar rayuwar duniya da fadin sa dukiya da ƴaƴa su ne adan rayuwar duniya roƙon Allah muke yi muna fata Allah ya sa ƴaƴa su zame mana sanyin ido Allah ya sa su zame mana farin ciki duniya da kuma lahira ya ku ƴan uwa masu imani lalle hakika ya zo a babin wajibci na dukkan wani wanda ya sani a ƙasa da shi akwai wasu ƴaƴa yayi kokarin tsare su game da wutan da Allah tabaraka wata'ala yayi tanadi zai kona bayin da suka saba masa lalle hakika nauyin yana komawa zuwa ga iyayen da suka yi haihuwa ta inda ba a fatan a gane ko a ga wani yaro ya tinkari fadawa gidan wuta mahaifinsa ko mahaifiyarsa ya kauda ido barin karkatar da wannan yaro don gane da abin da zai halakar da shi ana mai fatan wanda ya san shi uba ne akan ƴaƴansa ya yi ƙoƙarin tunkuɗe ko kare iyalansa dangane da faɗawa cikin gidan wutan jahannama hakan ya zo ne cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da ya ce ya ku wa'inda kuka yi imani ku ji tsoron wata irin wuta bi ma'ana ku ji tsoron wuta ku ƙashin kanku kar ka gudu ka tsira kai kaɗai ka haɗa da iyalanka Allah tabaraka wa ta'ala yana mai umurta a babin umurni ne ku anfusakum wa ahlikum nara sayyidina aliyu bin abi talibin yake cewa mafi girman abin da ayan take nusarwa na abin da ya kamata kowane uba ya kula shine a ilmantar da su yace allimuhum muaddibuhum ka ilmantar da su ya zama suna da ilimin rayuwar duniya ilimi na abin da ya shafi abin da za su nemi arziki ta hanyar halal ilimi na yadda za su zauna da zamantakewa da mutane da uwa uba ilimin irin abin da ya shafi ilimi na addini don gudanarwa don neman lahira sannan kuma yana daga abin da ya ce aladabtar da su bi ma'ana ba kawai ka sa shi a gaba kana tuna in na bashi abinci na saya masa sutura ya je makaranta mai tsada shikenan al'amarin ya kare ba a babin ladabtarwa sai ka zaunar da shi a lokaci mafiya yawa kana mai karantar da shi kana gwada masa darussan da suke cikin rayuwa duk abin da ya yi farko misali zai yi ƙarshe duk abin da ka rasa gobe rayuwa zai iya yiwa ka samu duk wanda kaga ya samu sai da ya sha wahala yayi haƙuri duk wanda ka ganshi yana farin ciki a farkon al'amari sai da yayi bakin ciki ire-iren wayannan al'amura sai mutun ya komar da al'amarin sa zuwa ga wasiyan da Luqmanul Hikma yayi wa ɗansa ya karanta masa kusan kace shafi guda wajen yi masa bayanin haƙƙin Allah akan shi shi yaron a matakin farko ya sako zuwa ga haƙƙin iyayen akan shi yaron ya koya masa kuma irin yadda ake mu'amalantan zamantakewa da mutane ya gwada masa irin ɗabi'un da baya kama da ɗabi'un mai hankali musulmin ƙwarai duka wannan a cikin hudu ba na abin da ya shafi lukmanul hikma zuwa ga ɗansa wannan shine kama da ƙaulin abin da sayyidina aliyu yake cewa wa addibuhum in ka saka ɗanka a gabanka ka ladabtar da shi kana mai canja masa tunanin abin da yake kai ko abin da ya ga al'umma tana rayuwa don mai iya yiwuwa ne in bai rayu a cikin mutanen kirki bai rika ɗaga ido yana kallon abin da kowa yake yi a matsayin abu ne daidai karanta masa wa in tuti aktsara man fil ardi yubilluka an sabilillah idan ka bibi mafi yawan abin da al'umma take aikatawa a halin rayuwa za su batar da kai ne barin bin hanyar Allah shi yasa a mafi yawan lokaci Allah ke cewa kaɗan ne cikin bayinsa masu godiya kaɗan ne masu hankali kaɗan ne masu tunani don haka ka zame cikin kaɗan masu aikata alkhairi da zai zama alkhairin ya shafe ka ni ma ya shafe ni ka sani ko bayan bana nan wani abu na sabawa Allah idan ka aikata alhakin yana iya komawa gare ka kuma ya dawo har kaina ni a matsayina na mahaifinka gudun kada ya zama na ka halaka nima na yi ɗan da na sanin haihuwanka ka yi gwargwadon abin da za ka iya yi na aikata alkhairi ina nan ko bayan bana nan aƙalla wannan sai ya zame maka hujja ta inda ko da bayan baka nan ya yi wani aikin da ya zama na saɓa wa Allah ne to za ka iya kubuta a gaban Allah don ka taɓa zamar da shi ka karanta masa wa'annan karatuttuka ka ladatta da shi kamar yadda sayyidina Aliyu yake faɗa Allah ya ba mu ikon kwatantawa ya ku ƴan uwa masu albarka bayani ya zo daga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa babu wani bawa face sai Allah tabaraka wata'ala yayi masa tambaya a matsayin shi na uba a ranar gobe kiyama abin tambaya a daidai wannan gaban me ka shirya wani irin jawabi zaka yi akan ƴaƴanka a gaban Allah shin a matsayinka na uba a yanzu da kake da ɗaya biyu goma ko ashirin a ƙasa da kai kana ganin yanzu kowane yaro aka tambaye ka hakkinsa a gaban Allah da jawabin da za ka yi a gaban Allah kuma ya zama baka yi bakin ciki ba ko kuma akwai inda ka sake ko akwai kuskuren da kai dan ka gyara ko akwai abubuwan da ya kwace maka ba a san ka ba yau lokaci bai kure maka ba har a yanzu za ka iya gyara abin da ka gani ka gane cewa zai zama maka matsala a gaban Allah da wannan ne ya ku ƴan uwa mutum ya tambayi kansa wasu kalmomi zai yi amfani da su don ba da hujja a gaban Allah ganin cewa bai fada cikin halaka ba dangane da amanan da Allah ya danka a hannunsa na arzikin aihuwa bayan a cikin halittun Allah akwai wanda Allah ya hukunta sun fi shi rufin asiri sun fi shi gata amma Allah bai ba su ƴaƴan nan ba kai da Allah ya dauka ya baka me ka shirya dan amsawa a gaban Allah ya ku ƴan uwa masu albarka tarbiyyan ƴaƴa da kula da al'amuransu amana ce mai girman gaske wanda faduwa akan wannan amanan yakan iya sabbaba bawa ya zama ya halaka duniyarsa da kuma lahirarsa makomarsa ta zama mai radadi ba kuma ko ina bane illa gidan jahannama Allah ta'ala ya kare mu game da fadawa yazo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai goya baya wa wannan magana yana cewa babu wani bawa da za a dauki wani abu na kiwo Allah ya danka a hannunsa ya mutu ya mutu ran da ya fadi ya mutu yana mai ha'intan wannan kiwon face Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta masa aljanna ha'inta ta fiskoki mabambanta ka haife shi baka ilmantar da shi ba ha'inci ne ka haife shi baka bashi matsuguni ba ha'inci ne ka haife shi baka koya masa sana'a ba ha'inci ne ka haife shi baka ladabtar da shi akan abubuwan da suka zama nagartattu ya aikata ba ha'inci ne baka koya masa sallah ka sa shi yayi sallah ba ha'inci ne ka bar shi yana yawo da yaran banza ha'inci ne ka bar shi yana cutar da al'umma bai taba bata maka rai ba ha'inci ne ko kai fishi a hanya ka janye ka ce ka gaji ha'inci ne saboda ya ishe mu ishara akan abinda annabi nuhu yayi shekaru dubu yayi babu babu 50 yana wa'azi suka ce akan wa'azin nan wanda suka bashi ciwon kai da matarsa ne da ƴaƴansa bi ma'ana da matarsa ne da ɗansa suka ce shekaru 950 din nan kullun yaje yayi wa'azi in ya shiga kan mata ne ya karantar matarsa sai ta wuce cikin mata cikin gida tana cewa ko rabu da miji na dinnan mahaukaci ne abin da ya faɗa bai da hankali in kuma a cikin maza ne ɗansa sai ya bi daba daba yana faɗa ku yi haƙuri da mu'amala da ubana ni dai ba inda na iya ya haife ni amma taɓaɓɓe ne bai da hankali don haka abin da ya faɗa shirme ne suka ce annabi nuhu saboda shagaltuwansa da yin da'awa ganin cewa an bi Allah sai da ya zama na tsawon shekaru dubu da ya yi babu hamsin ‘ya'ya huɗu kaɗai ya haifa Allah ya taimake shi akan guda uku suka zama nagartattu amma kwaya ɗayan da ya bashi wahala shi kake ganin tarihin sa Qur'ani kenan in zaka haifi ƴaƴa goma kwaya ɗayan da ya zama maka matsala shi kadai ya isa ya jawo maka jifan da zaka ga ana ambatan ka so goma kafin a faɗi kirkin guda tara kokarin ka shine wanda ya tambade ya karkace kai hakuri ganin cewa kai abin da zaka iya yi gurgudan iyawanka dan ya dawo kan hanya annabi nuhu ba duk wahalan da ɗansa ya bashi wahala a tsawon shekaru ɗari tara nan da wani abu har an je ƙarshen gaban da za a halakar da al'umma ma yana kira yana cewa wa nada nuhun rabbahu fa qala rabbi inna bani min ahli yana cewa ya Allah ɗana alƙawarin da kai ba za a halakar da iyalan gidana ba ɗana ɗin nan yana cikin iyalaina ɗana ɗin nan yana cikin iyalaina sai da Allah ya ja masa layi tukunna ya ce innahu laysa min ahlik yanzu kan ya tabbata al'amari ya ƙare kai ne baka sani ba mun fito maka da rana tamkan lokacin sallan azhar dan ka gane yanzu ba iyalin gidanka bane dan innahu amalan ghairu salih kana wani aiki nagartacce ne daban yana wani aiki shirme to kai da ka haifi naka ya ka san karshen sa ba Allah ne ya gaya maka ba ka zama kaman annabi nuhu kana yin hakuri har sai an kai karshen al'amari ka kai ga gaci ko ya yake baka ciwon kai kai hakuri me iya yiwa wata ila a karshen rayuwarsa sai ya fi kowa nagartan da zaka samu ya fi sauran ma da kake ganin suna da kirki don haka a matsayinmu na iyaye idan kaga abin da baka so jarabawa ce kowa da abin da Allah ke jarabtansa wani ya nemi kuɗin aure ne bai samu ba wani yayi auren ne matan take bashi wahala wani yayi auren ne bai haihu ba wani da ya haihu zallan mata ne yake da su wani da ya haifi matan babu maza wani da ya haifi mazan babu mata wani an cuɗanya masa ƴaƴan suka zame masa matsala duka ababin jarabawa ne Allah ya danka a hannun bayinsa kowa yayi hakuri akan jarabawan da aka masa insha Allah karshen al'amarin farin ciki dan haka ina mai fata iyaye su ƙara hakuri akan jarabawan da suka gani Allah ya sakar mu ga bakin ciki akan ƴaƴan da muka haifa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan kun nan masu kiwo ne kuma Allah ya shirya sai yayi tambaya akan kiwon da ya danka a hannunka ƴaƴanka guda biyu guda uku guda hudu da dadi babu dadi suna yin abin da ya kamata ko ba sa yi har a yanzu ba a yafe maka ba ana neman bashin sai ka yi ƙoƙarin ganin cewa iya iyawanka sun kwatanta don haka in an ce bawa ya haihu to shi da barin wannan ɗawainiya na tarbiyyar abin da aka danka a hannunsa sai ran da aka ce wataƙila ya faɗi ya mutu dan bautan Allah ne kuma Allah ya ce wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin ka bauta wa Allah hasiran da ka ji mutuwa ta cin maka nan ne ake dasa aya ka ce ka haƙura ka ɗauki misalin kiwo da annabi ya faɗa a cikin wannan hadisi waye ka taɓa ganin saboda ya sayi bijiminsa yau ko da miliyan ɗaya ne ko rabin miliyan ɗaya ya saka a cikin keji ya killace ta bi ma'ana yana kiwo saboda wata ilar san baya ji kawai ya ce na haƙura da wannan san ka taɓa ganin wanda ya haka to mu gane in har abin da ya shafi sa ba za ka rabu da shi ba duk taurin kansa ya gama damun ka kenan ka ce in karɓi kuɗinsa ko kuma a yanka shi in cinye naman an dai je ƙarshen al'amarin kenan to min babi aula ɗan da baka san ɗuwainiyan da aka yi a kansa ba baka san ƙarshen rayuwarsa mai Allah ya shirya masa ba ka yi haƙuri ko kuma yan da kaga tana baka matsala har sai an kai ƙarshen al'amari ka gane ba masu gyaruwa bane tukuna sannan ka ɗebe tsammani ya ku bayin Allah masu albarka yana daga cikin abin da yake sa ɗa ya zama nagartacce ubansa mahaifi ya zama mutumin kirki shi kashin kansa hanya ne mai girma da yake samar da tubalin shiryen ƴaƴa Allah tabaraka wata'ala yake cewa cikin ku waɗanda suke tsoron mutuwa ganin cewa za su bar ƴan wasu ƙananan ƴaƴa a baya wanda ba su iya tallafan kansu har su ciyar da kansu su ɗauki nauyin kansu ba babban abin da Allah yake cewa ku yi shine ku ji tsoronsa ku kiyaye dokokinsa in ka bar ƴaƴa guda ɗari a bayan ƙasa saboda ƙanana ne ba su san me dama ba balle hagu in dai ka kiyaye wa Allah lokacin da kake halin rayuwa Allah ya dauki alƙawarin abinda ka barin nan shi kuma zai kula maka da su falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida in ka tashi fadin kalmomi kada zama na kana cewa ni tausayin su nake wani hali za su zama kullun ka rika cewa na bal al'amarin su a hannun Allah Allah kai na bari a hannunka Allah ka mun tarbiyyar su insha Allah ba za ka ga bakin ciki ba da wannan ne cikin wannan aya ya ku ƴan uwa akwai nusarwa da kuma haskakawa akan al'amuran ƴaƴa kan cewa uban da ya haihu in ya kuskure ya sake tsoron Allah to tukuncin da zai fara gani akan tarbiyyar ƴaƴansa shine ciwon kai dan haka babban abin da ake nema ya gane babu wayo babu dabara akan gudanarwa na namiji ko kuma ƴa mace uwa uba in suka samu matsala ka fara tuhuman kanka a matakin farko me nayi wa Allah a baya me nake yi wa Allah a yanzu dan in gyara saboda gaban yayi kyau wani dan uwa yana ce min ya shiga gida ya gama iyayensa mutumin kirki ne saboda nace abokina ba mamaki wata ila ku gane yana dan kwatantawa daidai gurgudu yace amma sai gashi an samu matsala dan sa ya masa wani abin da bai kamata ba yana shiga yana fada iyalinsa tace a hakuri zakai matakin farko tukunna mutun ni da kai me muka yi wa Allah a lokacin saboda ransa ya bace ce ni ban ma Allah komai ba ya dinga fada sai bayan ya fito tukunna yana maimaita min kalmomin nake cewa da kalman da ta gaya maka nan kai hakuri akai ba mamaki akwai wani abin da kai wa Allah kai ma baka san me ba me iya ne shekara talatin me iya ne shekara arba'in tukuicin abin da ka yi a can a baya yanzu Allah ya biyo ka da shi kace ganin aya akan ƴaƴanka dan haka ni da ku in kuka ga matsala akan ƴaƴa me iya yiwa wani abin da ka yi wa Allah ne shekara ashirin ko talatin a matakin farko ɗanka bai maka abin da ranka ke so ba ko ƴarka ta ɓangare tana wani abu daban ka koma tsakaninka da Allah ka masa kuka ka ce Allah na tuba in sakamakon abin da na aikata ne Allah ka yafe min ya Allah ka shirye min da ita ko kuma ya Allah ka shirye min da shi to insha Allah in dai akwai taubatan nasuha kana nema ka koma zuwa ga Allah tsakaninka da Allah ne in Allah ya karbe ka in a sanadin abin da hannunka ya aikata ne sai kaga yaron ya kama hanyar da ya kamata ba tare da an sha wahala ba me iya yiwa wata ila da abin da ka ciyar da shi na haram me iya yiwa da inda ka bar shi ya wuce gaban da ya kamata akwai a masa halal din da haram akwai gaban da wata ila ka bar shi ya kamata ya san girman hakkin ka ya je makaranta bai je ba ba mamaki shi sa kake ganin wannan matsala dan haka sai ya zama wannan tukuici Allah zai iya taba ka a koda yaushe don haka ni da ku babban abin da ya kamata mu yi a matakin farko tsoron Allah shi ke taimakon bawa akan abin da zai haifa na tsatson zuri'a su zama sun yi kyau wannan ishara ne zuwa ga cewa shi tsoron Allah shine jigon tushen bishiyar abin da za bishiyar za ta haifa kuma na 'ya'ya wani abu ne na reshe don haka in ka ga bishiya da nagartattun 'ya'ya ana ku'ayi ana cewa 'ya'yanta suna yabanya mai kyau to daga jijiyar ne dan haka in kaga ƴaƴa suna nagarta suna yin abin da ya kamata to daga uban ne daga uban ne tushen farko in an sauka kasa sai a ce daga uwan ce dan haka uba ya gyara uwa ta gyara bi idnillahi za a samu nagartattun ƴaƴa Allah muke roƙo ya bamu masu albarka Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu labari cikin suratul kahfi da yake kassanta mana wasu marayu da aka mutu aka bar musu dukiya dukiyar nan ubansu bai shelanta wa kowa ba ya tona abin da ya shafi kasan kasa ya daura garu akai garun nan ya tashi faduwa annabi Musa da malamin sa Khidir suka daga suka gyara ginin nan ba dan komai ba Allah ya ce tukuicin da yasa aka gyara musu garun kar a cin musu bi ma'ana kar a isa kan arzikin da aka boye musu wa kana abuhuma salihah saboda baban su ya zama mutumin kirki Allah bai yadda wani abu na arzikin su ya salwanta ba dan haka in ka zama na kirki ko bayan baka nan arzikin da zaka bar musu ma Allah ba zai bari su lalace ba ko kuma Allah ba zai bari dukiyar wani ya sa hannu har ya zalunce su akai ba da haka matakin farko ka zama mutumin kirki kamar yadda wannan bawa ya zama Allah kuma ya kawo ɗauki kan iyalansa har bayan baya nan wannan aya malamai suka ce dalili ne na gaske mai girman gaske da yake nuna nagartuwan uba tukuicin yana komawa zuwa ga shiriyar 'ya'ya. Abdullahi bin Abbas Allah ya kara musu yadda yake cewa abun mamaki a cikin ayan Allah sai ya ambaci nagartan baban ba a ma ambaci wani abu na nagartan 'ya'yan ba aka ce wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madina wa kana tahtahu kanzun lahumu sai aka ce wa kana abuhuma salihah su sunan su kawai aka ambata a matsayin su na marayu amma ba a kira wai suna sallah ko suna azumi ko suna bin iyaye ba amma da aka je aka ce dalilin da yasa aka musu wannan daukin sai aka ce baban su ne mutumin kirki dan haka inna waliyallahu allazi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin umar bin abdul aziz yazo mutuwa aka ce masa ƴaƴanka kana ta kashe dukiya kana sadaka yace ku taro min su yace zo duniya ne ma babu komai a duniya na nema kuma a duniya zan bari iya abinda na kuka san na mallaka ba za ku samu komai ba bayan bana nan dan haka kowa ya tashi ya nemi nashi yace an na gama muku mai wahala na ilmantar da ku na ladabtar da ku yace ni kuma na zama mutumin kirki in na fadi na mutu Allah ba zai bar ni ko ba zai bar ku ku lalace ba Allah zai shiga cikin lamarin ku sai ya karanta musu wannan aya inna waliyallahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla salihin Allah shi ke jibincan zuri'an mutanen da suka zama mutanen kirki kiwon ba a hannunka bane ba wayonka bane ba dabaranka bane me iya yiwa zaka ina a waje baka san halin da gidanka yake ciki ba me iya yiwa ta ila a environment inda kake rayuwa in anan ake tarbiya kowa zai lalace amma Allah sai ya ciro naka ya killace maka shi duk abin da ake yi na tsiya sai kaga babu hannunka babu hannunsa a ciki sakamakon kai ka kiyayewa Allah Allah muke roƙo ya bamu ikon kiyayewa Imam al-Adil Umar bin Abdul Aziz Allah ya masa rahama yake cewa babu wani muminin mutum da zai fadi ya mutu yana mai kiyaye dokokin Allah face Allah ya kiyaye masa ƴaƴan da ya haifa da ƴaƴan da ƴaƴan za su haifa bi ma'ana da ƴaƴansa da jikokinsa Allah sai ya kiyaye masa su kai ka kiyaye wa Allah Allah ya yi alƙawarin kai ma zai kiyaye maka abin da ka bari a baya yace ba kan ƴaƴanka ba har zuwa jikoki sai kaga nagarta Allah ya samu ga alkhairi akan su ya ku ƴan uwana masu albarka wani mutum ya zo wurin sayyidina Umar yana mai koka irin rashin ladabi da ɗansa yake masa sayyidina Umar yace a kira masa yaron a zamanin da yake rayuwa yana khalifanci an san shi baya wasa baya dokan al'amari da wasa yace wani da ne ke saba wa ubansa ku kira min yaron ana kiran yaron nan sayyidina Umar cikin kaushi da fusata ya zama ne ya ma yaron jan kunne yana mai masa tsawa daga ƙarshen al'amari da ya masa nasiha sai shi yaron ya budu baki yake cewa ya kai amiral mu'minina kar kai gaggawa cikin yanke min hukunci kana min ihu da ka saurara ka min tambaya yace to me zaka tambaya me zaka ce yace shin a matsayina na da babu wani hakki na ne da ya rataye akan ubana kamar irin yadda ubana yake da hakki a kaina me yasa a yanzu kawai ake kallon hakkinsa a kaina ake min ihu ba a saurare ni an ji bayani ba bani da wani hakki ne ni a wajensa budan bakin sayyidina umar yace kwarai kana da hakki a kansa shi babban babanka sai yake tambaya yace me hakki na akan shi sai sayyidina umar yake cewa ya maka zabin uwa nagartacciya kar kawai ka daga ido ka kalli can ƴa mace kace ita ce uwan ƴaƴa daka da ku a gaban Allah sai ka kula dukkanta uwa uba abin da ake nema nagartanta tarihinta tsatson da ta fito tukunna in an samu wani abu na kyau ya biyo baya sai zama nurin ala nurin wannan wata riban kafa ce shi yasa ina kullum buga misali iyayenmu suka samu nagartattun ƴaƴa babu bakin ciki bakin suke kallo ba amma duk ayo wanda ya mutsaka ƴan wasu kwabbai a hannunsa yake shirin yin aure kawai sai kaga yana daga ido yana kallon kyau ne bukatar sa yake kallo baya kallon bukatan abin da zai biyo baya na zuri'a da tambayan da za a masa ranar gobe kiyama to ka gujewa wutan Allah ka gujewa bacin rai dan wannan kyakkyawan macen in aka ce an samu zamani ko wata uku ne sai ka daina ganin kyanta sai dai wata ilan ka bari abokinka ya shigo cikin gidan tukune ya ce wannan matan kan kyakkyawa ce ko kaji ana taɗi a duniya ana cewa wannan matan kan mai kyau ne dan duk abin da yake da kyau in dai akan ido ne a kwana ɗaya a kwana biyu insha Allah kwanaki in suka bi kansa sai ka daina ganin kyansa dan haka kai kokarin abin da bai wanzu ya tabbata shine na zuri'a da zaka haifa na tambayan da Allah zai yi maka dan ka kubuce wa shiga gidan wuta ta hanyar kiyaye wace ce uwa akan ƴaƴanka dan haka sayyidina Umar ya ce hakkin farko babanka ya kula da wa zai auro a matsayin uwa a gare ka kai da yace hakki na biyu shine in ya haife ka sa maka suna nagartacce kar mu rika daukan suna kowane iri kawai gama garin suna kawai saboda kaji na da dadi a baki wanda kuskuren da ake a yanzu an haifi ƴaƴan ma akwai nagartattun sunaye a kansu wataƙila sunayen iyayensu ne ko kakanninsu amma daga kuskuren da ake sai a ce dole sai an sama yaro laƙabi kusan yanzu duk gidan da ka je mai wahala ne ka samu ana kiran ƴaƴan da haƙiƙanin sunansu sai ka samu wataƙila yana da wani suna Muhammad amma sai a ce wataƙila ana gaya masa ko wani suna misali Khalifa ba na ce laifi bane amma abin da ya fi kamata a kira shi da haƙiƙanin sunansa dan ana fata sunan yayi tasiri a kansa ne in kuma za a sa masa wani abu na lakabi misali an ce da shi Muhammad sai a ce sallallahu alaihi wasallam ake koyi da shi to me lakabin da ake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce wataƙila Abul Qasim babu mamaki wataƙila sai ka ce kana koyi da irin wannan suna ka sa wa danka an ce da shi an ce da ita Aisha wataƙila kana koyi kana fata ta zama kamar gidan manzon Allah mata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu laifi a ce da ita Humaira amma sai kaji a mafi lokaci ko ana cewa Humairan amma manta da sunan cewa Aisha ce to wannan kuskure ne in an sa sunan da aka yi yanka shine abin da yafi dacewa kullum a rika ambatan yaro da shi inda wani abu na kinaya ya zama daga lokaci zuwa lokaci kadai ne ake ambata babu laifi amma kaman dan ka sa sunan babanka ka rika shi masa babana ko wani abu mai kama da haka Allah muke fata ya bamu ikon gyarawa don haka ya ce ka sa masa suna nagartacce shi ne abu na biyu na uku ya ce ka haddatar da shi haddan alƙur'ani shi ne hakkinsa na uku a kanka gagarumin magana kenan ka haddatar da shi alƙur'ani shi ne hakkin ɗansa bi ma'ana a kan shi sai na umar yake faɗa haƙoƙi guda uku buɗan bakin wannan yaron ya ce to ɗaya daga cikin guda uku nan ba abin da babana ya tsina namun ya ce tukunna bayanin uwa ya ce uwata wata taɓaɓɓiya ne mara hankali ya je ya sayo ta a dirhami guda biyu ya mai da ita ta zama uwa a gare ni don haka ba mai hankali ba ne da ta haife ni kuma wajen samun suna maimakon ya nemi nagartaccen suna sai ya samun suna wawa duniya suna tsayar irana da matsayin mahaukaci ita da hauka ni ma na yi gadon hauka don haka ake kirana mara hankali ya ce sannan kuma babana bai taɓa koya mun ko aya ɗaya a ƙur'ani ba to iyaye tsakani da Allah kowa yi wa kansa hisabi akan wannan gaba na ukun ka taɓa koya wa ɗanka wani abu na yankin alƙur'ani littafin Allah ko da baka baka haddace ba ko da baka san ma'anan ba guda masa kima da darajar littafin Allah ba zan iya ba shi sana kai ka makaranta in ka iya wannan ka kubuta gaya masa haka to zaka fita auren Allah yace to hakkin uba ne ya koya wa ɗansa yace dan yace ko aya ɗaya baba bai taɓa koya mun ba dan ka fita a wannan gaban kai ma kana je gaban Allah ayi rigima da kai in ka koma ko Fatiha ka gyara wa danka akalla kuma ga ya masa wani abu na fassarar Fatiha da hikiman da Allah ya soke Fatiha da irin yadda take da daraja a wurin musulmai in anan ne aka je tambaya a gaban Allah me iya yiwa kana da abin da zaka amsa Allah ya ba mu ikon amsawa da wannan ne ya ku ƴan uwa yana mai faɗa masa haka yace to gashi uwa ba ta gari ba an samu mummunan suna babana kuma bai taba kiyaye mun wani abu na ayan qur'ani ɗaya ba bai taba koya mun ba sayyidina umar ya kama yaron ya tunkuda shi zuwa ga uban yace tafi ga ubanka yace babanka ne ya fara sa maka tubalin tsiya bai koya maka alheri ba dan haka duk abin da kai shi ya koya maka ashe kenan iyan da yaro yakan yi marji'in sa yana iya komawa zuwa ga abin da babansa ya sana'anta masa ya ku iyaye ku yi wa kanku hisabi kan abin da Allah ya danka a hannunmu a matsayin amana yaya aka yi macen da take da kunya aka santa da kunya hijabinta kadai in babu ba ta iya fitowa waje har aka ce yarka ta lamunce wa ranta ta fito babu hijabin in ta je ma ta tafi wani daki wani dakin ma da ta sani kan cewa dakin ba na dan uwa bane ta cire dan kwalinta ta cire tufafinta wani yayi tsirara ya kwanta da ita ta zama tana yi ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba har ta mai da shi sana'a hanyar cin abinci yaushe ka lalace ka zama haka yaya aka yi ɗanka da ya zo duniya bai taɓa sanin wani abu ɗauke-ɗauke ba har ya iya fitowa daga gidanka tun yana ɗaukan ƙarami ba a yi wani abu a kai ba har ya ɗauki babba har ya hau gawu ya ɗauko har suka kama shi aka ce waɗannan yana prisoner wani irin lalacewa kai baka taɓa tuhuman kanka ba idan duniya bata tsangwame ka ta ce ka lalace ba baka tuna cewa Allah bai tsangwame ka ya baka amanan yaron nan bai san komai ba ina aka samu matsala dole ni da ku mu koma karatun tanitsu akan 'ya'yan da muka haifa Allah ya mana arzikinsu in abundance kowa yana da shi ya zama kaman abin tutiya kowane gida ka daga zaka ga ƴaƴan bila adadin mazansu da matansu amma kuma abin takeicin shine muna ta haihuwa aihuwan abin da wata ila ba zai amfane mu ba ba mamaki Allah ya sauke aihuwan abin da zai zame mana nadama ma a ƙarshen al'amari Allah ya sauke ya ku ƴan uwa wani mawaki yana cewa idan ya zama na ukuban uba bai zama nagartacce ba to yakan yi asaran kansa yayi asaran abin da ya haifa shi ɗa ba zai yi biyayya kan abin da ake son ya yi ba shi ma uba ba zai ci gajiyan abin da ɗan zai aikata ba iyaka in ma da wani abin da zaka gada shine tsiya a ranar gobe kiyama na narkon azaba Allah ya sauke Umar bin bin me Dirham al-Mahdani yake faɗa wa babansa yana mai tuhuman uban yace ya babana shin wai girman hakkinka a kaina yana tafiyar da karancin hakkina a kanka ne me yasa kullum aka saka yaya kawai sai a kalli girman hakkin iyayensu ana kurzanta shi ana mai da shi gagarumin abu dama babban ne amma kullum shi ake kurzantawa ba a taɓa maganan hakkin ƴaƴan a wurin iyaye ba yace shin baba mu din nan kana tuna cewa girman hakkinka da yake kanmu zai tafiyar da ƙananan hakkinmu da yake kanka ne tambaye da ma babansa kenan yace to ka sani idan bakin cikin abinda na sana'anta maka ya kashe ka a rayuwa to dan karamin hakki na ma da yake hannunka ni ma zai iya kashe ni saboda ban samu ba dan haka karkare na dan hakkin danka da kake ganin kaman karami ne ya je makaranta bai je ba ka zo na ka koya masa duk gidan da fa ba a zuwa karatu na ga muku dole sai an yi wayo Allah daga matan har 'ya'yan wani abin baka da lokacin da zaka koya musu amma a zuwa makaranta ne suke jin qala Allahu qala rasulullah a sakamakon wannan ne ba mamaki zai gane babana na da kima a sakamakon wannan ne zai gane ashe akwai gagarumin aiki a kaina barin sauke na wajen karantawa uba ko kuma in yi aikin da uba ya kamata ya samu daga gare ni amma an kabar ɗa bai san wannan ba muka ɗauki rayuwa irin yadda ta zama a yau in kaga ana guje-guje da sanyin safe za a kai su makarantar boko ne in kaga uba yana tattalin arziki zai tara ba zai kai makarantar islamiyya ba zai kai makarantar boko ne ba na shi hakan kuskure ba ne amma ina mai gaya muku kan cewa wanda ya fi kowane muhimmanci wallahi mu gina musu lahirarsu in ka gina musu duniya babu lahiran za su jawo maka wayi wa Allah amma in ka gina musu lahiran babu duniyan wallahi lahiran za ta gwada musu duniya duk wanda yake son duniya annabi ya ce ina horanka da ka koma ka nemi ilimi wanda ke neman lahira ya nemi ilimi wanda ke son duka biyu ya ce ya nemi ilimi don haka duniya da lahira suna samuwa ne ta hanyar koyon ilimin addini annabi ya ce in dai ka yi ilimin don Allah babu talauci bayan shi ka rike Allah hannu bibbiyu kana mai jin abin da ka koya ilimi ne na addininka Allah ba zai bari ka walakanta ba Allah muke roƙo ya ba mu ikon kulawa da haƙƙin iyalan da Allah ya ɗora a hannunmu da ku wayannan yan uwa nake cewa Allah ta'ala muke roƙo da ya sassauta mana duk abin da ya gagara a gare mu akan tarbiyyarsu irin halin da ƴaƴayen mu suka shiga Allah ta'ala ya ankarar da su girman haƙƙin iyayensu su dawo kan abin da ya kamata duk wanda yake fama da bakin ciki kan abin da ya haifa Allah muke roƙo ya shiga lamarin sa ya sassauta masa ya shirya masa abin da ya lalace wanda kuma suka yi dace abinda suka haifa yake faranta musu Allah ta'ala muke roƙo ya tsara shari'a ga ƴaƴan da suka dauki turba nagartacce wanda iyalansu ne mata suke da matsala ya Allah muna roƙon ka shiga cikin lamuran su ka kintsa musu iyalansu su zauna lafiya mazajen da suke kuntatawa abin da ya shafi iyalansu saboda rashin sani ko jahilci ko son zuciya Allah muke roƙo ya tankwasa su su yi abin da ya kamata amma mu sani mu ne jagororin al'amura mu mazaje ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa akan mata mu ne tsayayyu in ka tsaya gidanka zai tsaya amma an ka nemi wuri ka zauna to gidanka zai kwanta yayi bacci muna roƙon Allah ta'ala ya samu iya Allah ya sa kare zame mana nadama Allah ya amfanar da mu su wa akhiru da'wana anil hamdulillah qumu ila salatikum yarhamukumullah